والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أصاب به الله المرامي إذ رمى وشاء به أن يحمي الحق فاحتمى وجاء أخيرا سابقا من تقدما خلت ملل تهدي القلوب من العمى وملته أهدى وأعلى وأشمخ فضائله أندى وقوعا من الندى ذوابله مشخوذة لمن اعتدى شمائله معسولة لمن اجتدى خلائقه علوية البأس والندى فما شب إلا وهو يسدي ويصرخ نفوس الهدى أضحت به وهو صبة نعم نفوس الهدى أضحت به وهي صبة وللوصف والموصوف منه محبة فلله منه والشمائل عذبة خصيب من خصيب فناء الجود والأرض جدبة ركاب الأماني في ذراه ركاب الأماني في ذراه تنوخ تمذهب في الإحسان أكرم مذهبي فعم به ما بين شرق ومغرب فلله سيب فلله سيب من نداه كصيب خصيب فناء الجود لا كف مطلب ترد ولا وح ترب ترد ولا وجه اجتحاج يوبخ قريب المدى للناظرين بعيده شريف شريف شريف نمته للعلاء جدوده وحيد وآلاف السماء جنوده خميس وأملاك البلاد عبيده وأقطارهم بن وأقطارهم بالذعر منه تدوخ مكارم أخلاق تملك سروها ففارق إعجاب النفوس ففارق إعجاب النفوس وزح وزهوها وإذ قصد الأخرى وصوب نحوها خطى خطوة لم يبلغ الخلق شأوها فنحن بها دون البرية نفذخ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيغا بدا كراتون للتافن تخميس الوسائل المتقبلة في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم wallafar babban malami al'imam abubakar muhammad ibn al-muhibi a sauraka shi ya yi ta khamisi shi alfazazi ya shiri ne ya yi ba ta khamisi ya yi ba a wanda a farkon karatu mun yi bayani abinda ake kira da ta khamisi ta yau muna ranar juma'a idan wata ya tabbata a jiya zai zama ɗaya ga watan sha'aban hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da hudu ga watan uku shekara miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin da biyu za mu tashi a darasi na ashirin da uku a cikin wannan littafi wanda an fi saninsa da ishiriniya amma sunansa takhmisul wasa'ilil mutaqabbala fi madhin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine sunan littafin to amma an fi saninsa da ishiriniya sau da haka littafin aikin malami biyu ne akwai alfazazi wanda ya rasu tun karni na shida sannan akwai shi ibnul muhibi wanda shi ya zo daga baya to shi kuma sai ɗoki wannan ishiriniya ta shi alfazazi sai mata ta khamisi to za mu tashi a safha ta 46 asaba yawwa wannan baitin na alfazazi ne asaba bihi Allahu Allah ya dace bihi da annabi alma- ko a dalilin annabi to asaba Allah ya dace ya yi mana ya yi muwafaka ai wafaka almarami ga wuraren halbi jam'u marma idan an ce almarma shine wurin halbi eh almarami sai ya zamo jam hmm? jam'u taksir kenan iz lokacin da rama shi annabi ya yi jifa eh an gane ko wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama hmm? yawwa ko faɗin Allah ta'ala falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama to shine yake ishara zuwa gare shi cewa asaballahu Allah ya dace bihi a dalilin annabi almaramiya wuraren halbi iz lokacin da rama shi annabin yayi halbi eh saboda haka annabi shi yayi jifa shi yayi halbi amma wanda ya samar da wannan halbin shine an Allah madaukakin sarki shi yasa Allah ya kore jifan daga annabi ya tabbatar wa kansa tare da cewa a zahiri annabi shi yayi jifa amma wanda ya isar da wannan jifa ta isa inda ake so kuma ta yi tasiri shine Allah eh saboda haka alfa'ilul haqiqi huwa Allah eh wanda ya yi aiki na hakika shine Allah subhanahu wa ta'ala kuma wa sha'a Allah ya ga dama bihi a dalilin annabi an yahmiyal haqqa ya tsare gaskiya shi Allah fahtama sai gaskiya ko ta tsaru bata gurɓace ba to wannan haka Allah ya hukunta cewa duk yadda al'amura sun ka kuɗi to ba za a rasa gaskiya ba duk yadda al'amura suka lalace ba za a rasa mara ma- masu gaskiya ba saboda haka duk abubuwan da ake gani yanzu zamani ah, ya shigo da su gurɓacewar abubuwa to gaskiya fa tana nan wanda ya santa ya santa wanda bai sani ba kuma bai sani ba sannan akwai ahaluha ko ahaluhu Eh, akwai ahalul haƙƙi ma'abuta gaskiya su ma suna nan waja'a akhiran al- al- eh, annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo akhiran ay hala kaunihi a- akhiran eh khabaru kana ce muqaddara ya zo kasancewarsa a ƙarshe halin kasancewarsa a ƙarshe daga cikin annabawa amma sabiqan man taqaddama kuma a wajen falala ya gabaci duk manzannin da suka gabata Eh, duk wani manzo ko annabi to annabi muhammad ya gabace shi ana magana falala amma wajen al'irsal turo shi da manzanci to shine akhira sai ce milalun addinai na annabawa khalat sun gabata ta hadi a addinan nan suna shiryar da alkuluba zukata abinda ake nufi da addinai a nan shine sh- dokoki ashara'i'u ha yawwa ko at-takalif dokoki na shari'a to su ake nufi da milalu a nan to suna shiryar da alƙuluba zukata jam'u kalbin min al'ama daga makanta eh, duk wanda haga ya makanci eh to bai haɗu da wannan shari'a ta annabawa ba bai haɗu da ita ba Mm. makanta ana ana nufin ta zuciya innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur sau da haka makanta ta hakika shine makantan zuciya ga mutum da idanu kuru-kuru kana gani yana gani hawa kuma zuciyarsa a rufe take alaikum salam a rufe take saboda baya ganin gaskiya wa millatuhu addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ahada shi ya fi shiryarwa wa a'ala kuma shi ya fi ɗaukaka saman kowane addini eh wa ashmahu kuma shi ya fi kowane addini tsawo akan ce haza jabalun shamihun eh wannan dutse ne mai tsawo sosai fada'iluhu ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam su shi ake nufi da fada'ilu a nan halayensa an dawo an minan nada su suka fi kawo kyauta su suka fi kawo damshi da dausayi sama ga raba duk yadda raba za ta kawo sanyi ko dausayi to ɗabi'un annabi sun fi sun fita shine fada'iluhu halayen manzon Allah anda su suka fi kawo kyauta wuku a wajen aukar da kyautan minan nada daga wato ainihin raba zawabiluhu masunan annabi na yaƙi mashu ba hu ba ne kuskure ne da kai ka karanta mashu eh tun da kaga an rubuta ko mashhuzatun ne ba mashhuzatun ba ne kuskure ne mashhuzatun waɗannan masu abin wasawa ne an wasa su sun yi kaifi sosai liman ni'ita daga wanda ya ƙetare iyaka da an halbai da su shikenan sai mutuwa an gama da shi to kibiyar manzon Allah kenan rimahu su ake kira da zawabilu bizali zawabilu shama'iluhu ɗabi'un manzon Allah halayensa ma'asulatun abin garwayawa ne da zuma ku ga iyakar daɗi nan min al'asal daga zuma aka ce haza kalamun ma'asul eh kai wannan zancen akwai zuma cikinsa ma'ana yana da daɗi amma liman nijitada ga wanda ya nemi kyautar samun wayannan ɗabi'un shi ne zai ji zaƙinsu wanda ya ce shi ba ruwa ne da ɗabi'un annabi ga shi ba yadda za a iya ji daɗin halayen ganin ganin ya kai ma an takura mai a ce ya bi annabi kamar an sashi cikin wani sasari khala'iquhu hawayo dai halayensa na halitta galiban an ce shama'il su ne ɗabi'u almukutasaba wanda ƙoƙarinka ya baka su ba haka an ka halice ka ba su kuma khala'ik ko kuma al'akhlaq su da ɗabi'u waɗanda da su Allah ya ɗabi'ance ka haka ka tashi baya wani ijtihadi naka ya baka su ba hmm? to shi annabi dukan yana da akwai na halitta akwai kuma mukutasa ba ulwiyatun maɗaukaka ne halayensa ulwiyatul ba'asi maɗaukaka ne wajen yaƙi wannan da da wajen kyauta in ana maganar jarunta to ɗabi'un annabi sama suke in ana magana kuma kyauta haka fama shabba annabi bai girma ba ya yi yawan shekaru illa wa huwa face ya kasance yusdi yana bayar da kyauta wa yusrihu wa yusrihu wa yusrihu kuma yana kawo tallafi da agaji nufusul huda rayukan shirya adhat ta zamo bihi a dalilin manzon Allah wahaya sabbatun tana mai bege mai shauki shine sabbatun ai ashiqatun mushtaqatun mm. dufusul huda su ne rayukan muminai da bayan Allah salihai to rayukansu sun kasance a dalilin annabi wahaya sabbatun suna masu tsananin so da shauki da bege ga annabi wa mahabbatun kuma akwai soyayya daga gare su su waɗannan rayuka lil wasfi ga ɗabi'ar manzon Allah wal mausufi da kuma shi kanshi annabin wanda ya siffantu da wannan sifa wanda ya siffantu da wannan ɗabi'a minhu daga gare shi to akwai su ma'ana su mutanen kwarai suna son ɗabi'ar annabi kuma suna son annabin to wannan shine kamala imani in kana son annabi amma kuma baka son halayensa ko ayyukansa kaga an samu matsala to sai ka haɗa biyu sai ka haɗa biyu falillahi minhu wa shama'ilu azbatun falillahi minhu ko a yace falillahi mamaki mamakin sanin Allah ko kuma mamakin kudurar Allah da fifikonsa da falalarsa da ya yi ga annabi sallallahu alaihi wasallama minhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam falillahi to sanin haka ya tabbata ga Allah ma'ana a san cewa ga haƙiƙanin baiwar da Allah ya yi ma annabi da fifikon da ya bashi to sanin haka falillahi eh Allah dai ya san wannan mu kawai sai dai mu kwatanta mu faɗi kaza da kaza da kaza dangane da annabi amma haƙiƙan wannan sai Allah sai ce wa shama'ilu kaga halayen annabi azbatun masu daɗin haɗiya ne da kasan ruwan sanyi ana masu daɗi ne ga wanda ya cika da soyayya ga annabi khasibu fina'il judi annabi mai gwaɓin farfajiyar kyauta ne wal ardu alhali wawan din nan wawul hali ce alhali lokacin ƙasa jadbatun tana haƙo ta bushe babu ciyawa babu abinci babu ruwan sama to lokacin shi annabi shi kuma yake shimfiɗa kyautarsa ba irin mu ba mu yanzu an ga an shiga yanayi sai ka ga mutum ya ƙara ɗaure aljihunsa gaji ya ce ai ana cikin yanayi sai a hankali lokacin da ya yi cancanta a ce ya bazzala abubuwa rikabul amani raƙumman gurace-gurace tunawahu ana gurfanar da su fi zorahu ko a tsololuwarsa bi ma'ana a shimfiɗarsa to ana ake gurfanar da duk wani mai guri to yakan je ne ya gurfana ko ya faɗi gaban annabi sallallahu sallama a tallafa masa sai a biya masa bukatarsa sallallahu alaihi wasallam sai ce ta mazhaba annabi ya riƙi mazhaba fil ihsani wajen kyautatawa a karama mazhabi mafi girman mazhaba matafiya cikin abin da annabi ya riƙa a matsayin matafiya shine kyautatawa a dalilin haka fa'amma sai kyautatawar manzon Allah ta game bihi da wannan kyautatawar ma baina sharƙin tsakanin mahitar rana wa magribi da maɓuyar rana duk kyautar annabi sai da ta kai wa'annan wurare saibun min nadahu ma makon kyautar manzon Allah eh yadda yake kwarara kyauta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to sanin hakikanin haka falillahi ya tabbata ga allah Mm. kasayyibin wanda wannan kyautar ta manzon allah sallallahu sallan kamar hadari take ruwan sama khasibu fina'il judi annabi mai gwabin farfajiyar kyauta ne la kaffu matsalabi turaddu ba a mayar da tafin nema duk wanda ya zura hannu ne to ba a cewa babu ɗauka aka yi a bashi wala wajihu ihtiyaji yuwabbahu wala wajihu ihtiyaji haka babu wata fuska ta bukata yuwabbahu wadda za a tozarta ta ce kai kai ka cika roƙo fa je ka zo an baka shekaran je ka zo an baka to annabi bai haka nan eh kaga mutum da wannan to bai bai koyi da halayen manzon Allah ba in ya dawo in babu to kai mai kaulin ma'ruf amma kakka zarge shi kai ba kai na ka dawo je ba an ga roƙo ne yayi yawa kaza kaza kaza qaribul mada annabi makusancin gaya ne zango iyaka linnazuri na ga masu kallo kuma ba ido amma ha manisanci ne tare da kuma yana nesa amma kuma in sun duba kuma za su hango shi amma ha nesa yake sharifin annabi mai daraja ne jududuhu ga can gaba jam'u jaddin kakanninsa na mathu sun jingina shi lil ala'i ga ɗaukaka bi ma'ana dukkanin kakannin annabi manya ne ba mutumin banza cikinsu ta fuskar miyagun halaye wahidun annabi ƙwaya ɗaya ne shi kaɗai ne wa alafus sama'i amma dubbanin halittu na sama junuduhu su ne rundunoninsa su ne rundunoninsa sau da haka duk in an tashi a kawo agaji to taruwa suke su aga zama annabi wayannan mala'ikun sai ya ce khamisun annabi mai ɗamfararren ciki ne annabi ba ya da katon ciki sun ce alaba ce ta yan wuta Allah ya yara eh amma dai ya danganta in an samu haram hayar zangudan kato to kaga wannan babu iskali eh wanda kuma haka Allah ya halicce shi kaga ba za a ce eh tunda ba abin nan bane ko to ya danganta mina na yasa ciki ya girma halatta ko haram shine ma'auni eh to annabi mai ɗanbararren ciki ne baya da babban ciki eh saboda ba sifa ce ta kyau ba to duk wata sifa ta kaskanci annabi baya da ita sallallahu alaihi wasallam wa amlakul biladi sarakunan garuruwa abiduhu matsayin bayi suke ga manzon Allah sai ce wa aqtaruhum garuruwan su ko sai ce tudawwahu ana karya su ana kaskantar da su bi zu'uri minhu da tsoratarwa daga gare shi shi annabi eh garuruwan ma su kan su tsoron annabi su kai to ballantana ma ma abuta gari makarimu akhlaqin manya-manyan ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam ta mallaka sarwaha annabi ya mallaki wato sarwaha ƙololuwarta duk wata ɗabi'a mai kyau to annabi tsololuwarta ya mallaka ba ya wani ɓangare na gare shi ba kai yanzu an ce kila yawan kyauta kila ba duka ne ka siffanta da ɗabi'a ba ko an ce haƙuri ba duka nan hankurin na ka siffanta da shi ba a a wasu wurare na kake mai hankuri wasu wurare kuma ba gada to shi annabi ba haka bane duk wata kyakkyawar ɗabi'a to annabi ta mallaka sarwaha ya mallaki tsololuwarta ko madakatarta ko ka ce jigonta duk labazin sarwa yana ɗauka fafaraka ijaban nufusi ko annabi ya rabu da ijaba mamakar da kai na rayuka shine jiji da kai to annabi ya rabu da wannan annabi baya jiji da kai shi ya dinga jin shi wani abu ne wa zahawaha da kuma girman kanta annabi baya da girman kai in kaga mutum na girman kai to ba da annabi yake koyi ba eh ko da ko shi babba ne eh masha Allah ya kokari to masha Allah masha Allah to saboda haka to amayan malam mun gode yana da kyau ga mabiyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo mai tawalu ya zamo mai kaskantar da kai wa iz ya ce a lokacin da ƙasadar ukhra annabi shi lahira hoyon nufata ba duniya ba duniya ba ta cikin tsari ne wasawwaba kuma ya daidaitar da na hawaha katarninta ko kuskurewa bai ba kai kila da kakkama hanyar rara gefe kake yi madadin ka zo tsakiya sai ka kama gefe-gefe to shi annabi a tsakiyar hanyar ya bi straight ba kuskure haɗa watan annabi ya yi tako-tako lam ya bulugil khalqu sha'awaha wanda kakaf ɗin halittu ba su kai ga wannan fagen ba ba su kai ga fagenta ba fanahanu ma'ana ya hau wani matsayi wanda ba wanda ya je ko kusa ga matsayin fanahanu mu eh yace biha da ita wannan tako na annabi sallallahu alaihi wasallam nabzahu muke takama biha nabzahu da ita muke takama dunal bariyati kuma bayan sauran halittu duk wanda bai ciki al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga ba zai yi takama da wannan tako na annabi ba eh bi ma'ana wannan matakala da annabi ya hau كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء to kaga annabawan kenan fa eh to saboda haka duk wani wanda bai cike al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam to mu muna takama muna alfahari shine nabzakh mm to nan zamu kwana insha Allah a wani sati sai mu ci gaba duba ya akwai tambaya amin Na'am. Hmm? Tambaya? Na'am.
ana karanta ma
Hmm?
Ana karanta musu su.
Eh.
To amma kuma suna gabatar da wasu malaman su gaba
Eh. Mi amma eh abin mamaki ce. Kamin ka kawo waɗannan littafai ai har Qur'ani ana karanta musu. A ana karanta musu hadisai. A gane? Amma bai sa sun kaɗe ta annabi ba, ballantana to 20 ne. Wanda ba nassi ba ne. na ƙur'ani ko na hadisi eh saboda bata ce in Allah ya kaddara ma bawa ita to duk abin da zaka nuna masa ba zai gane ba ƙur'anin shi ya fi cancanta a ce ya shiryar da duk wani ɓatacci ya sa kuma kowa ya kaɗaita Allah da bauta ya kaɗaita manzon Allah da biyayya wannan shine rigima kawai in za ka yi ibada karkawa kowa sai Allah idan za ka yi koyi karka yi koyi da kowa sai annabi shi ne kawai nan ne kawai rigimar take to sai wasu suka hauro katanga suka ce su ba su yadda ba bautan ma sai suka ɗauki wani sashe suka ba Allah wani sashe suka ba wani Allah wajen koyi kuma suka ce ba da annabi kadai ake koyi ba ana koyi da malamai ana koyi da shehunai da sauransu to su kuma malaman nan da shehunai da ake koyi da su ba masumai ba ne suna da son zuciya suna da ra'ayi suna da naƙasu da makamantan suna da kurakurai suna sabon Allah to sai bid'a ta auku ta wannan kofat amma inda kowa zai yadda da in an ce ka bi bau- abu kaza bautan Allah ne to kar'awa kowa kar'awa annabi kar'awa mala'ika kar'awa shehi wali ko wani kutubi ko wani wane ne wane ne sai Allah kadai sannan in za a ɗauko wannan ibada a yi ta yadda ake son a yi ta a koma wurin annabi shi ke na huta shi ɗaya ne fa rigimat su wa'annan malamai ta fuskar biya da koyi da annabi ba ka da bambanci da su su ma da annabin suke koyi ba cewa an kai ka bi su ba abinda aka ce su taimaka maka wajen gane maganar Allah da maganar annabi shi ne kawai aikin malamai banda wannan malami bai da wasu tacewa bai da damar ya shigo da wani abu nashi a abin da ya sani kawai ya yi bayani kaza Allah yake nufi kaza annabi yake nufi shikenan amma ya zo da wani abu na shari'a na bauta kuma a ce mabiya su fito wannan shine ainu dalal shine hakikanin bata da wannan duk yan bidiyoyi suka ɓace Mm, saboda babu tauhidul ibada babu tauhidul mutaba'a waɗannan abubuwa guda biyu tauhidul ibada shine al-ikhlas tauhidul mutaba'a shine mula menene biyar manzon Allah tauhidul littiba wal qudwa wal iqtida to sai mi? ko wata tambaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته